محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata a sha hudu ga watan sha'aban shekara ta 1436 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da daya ga watan shida shekara ta da goma sha biyar a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba wanda da taimakon allah tabaraka wa ta'ala za mu kammala surar yau insha allah muna nan dai kan ayan nan wa ala salasatin ladina kullifu na'am karir aya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ala salasatin ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم na'am
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
muna kan wannan aya mai girma yadda muka fara tattaunawa akan kisar waɗannan mutane guda uku da ba su je yakin tabuka ba da gangan kabu dan malik murara ibn rabi da hilal ibn umayyata dukkan su cikin mutanen madina ne wanda da za a zo yakin tabuka suka ƙi tafiya da gangan ba tare da wani uzuri ba annabi ya ce za a ladabtar da su ana kuma kan ladabtar da su din ta yadda manzon Allah ya ce a daina kula su kada a sake musu magana duk wanda ya musu magana to ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan kissa ta zo ta wannan hadisi mai tsawo a cikin sahih bukhari da sahihi muslim idan za ku iya tunawa wancan sati mun tsaya ne akan gabar magana da ke cewa kabu dan malik yana ba mu labari yace yana cikin wannan yanayi da duk sahabbai suka daina kula shi sai ga wasiƙa ta taho daga wani sarki da ake ce da shi maliku gassan sarkin gassan ya yi komai takarda wa shi kar ku manta wancan sarki ba musulmi ba ne kafiri ne ya ce labari ya zo mana fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafaka ya kai ka abu labari ya zo mana cewa mutuminka sahibinka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya maka jafa'i abinda ake nufi da jafa'i ya munana muka wato mu'amala bai kyautata muka ba so muna gayyatan ka ka dawo wajenmu kai ai Allah bai tozartar da kai ba kuma bai wulakantar da kai ba dan me yasa zaka dauki wulakanci da tozarta falhaq bina nuwasik kabu yace tab wa hadha aidan min bala wannan ma yana daga cikin wani bala'i yanzu ina matsayin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama har ta kai ga yanzu arne yana sha'awata kafiri ya aiko ya ce wai in dawo wajensa kai na shiga cikin jarrabawa kabu dan malik ya ce na ɗauki wannan takarda sai na nufashi na nufaci wuta kawai na je na kone ta urmus ma'ana bai amsa wannan gayyatar ba ya ce a haka na zauna sai da na yi kwana arba'in da ni da sauran abokanai na sai wata rana ina zaune sai ga ɗan aiken manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taho yana cewa aina ka'abu bin malik ina ka'abu dan malik ina dan murna ina dan jin daɗi ko an dan samu wani faraji an samu wani buɗi kawai sai wannan dan aike sai ya ce da ni inna rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya amuruka an ta'tazila imra'atak wanzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce a gaya maka yana baka umarni ka ƙaurace wa matarka matanka ma ko matarka ma kaka sake alaƙa da ita ba kai ba ita kaga daɗin da ɗan dama dama in abu ya zafi zai dawo gida yi to yanzu sai da suka kwashe kwana arba'in sai annabi ya ce aje a gaya mai matarsa ma ya ƙaurace mata ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na ce utalliquha amma za af'alu to yanzu ana nufin in sake ta ne ko ko yaya zan yi sai dan aikin ya ce a'a ka kaurace mata ka daina kula ta ta daina kula ka babu alakar aure tsakanin ku kawu ya ce abokane na ma guda biyu da murara da hilal duk su ma aka aika musu aka ce su tafi su rabu da matansu kan wanda ya sake kula matar shi shikenan kabu ya ce sai na koma gida ina ganin iyalina ina santa ina ƙaunarta na ce da ita ilhaƙi bi ahliki tafi gida ki je ki zauna wajen iyalinki wajen iyayenki hatta ya qadi Allahu fi hadha al-amr har sai in Allah ya yi wani hukuncin sa a cikin wannan lamari kabu yake cewa muna cikin wannan yanayi sai ga matar ɗaya daga cikin abokanan nawa hilal ibn umayya ta kasa haƙuri ita kanta taho gurin annabi sallallahu alaihi sallama ta ce ya manzan Allah mijina na zo neman masa ceto hilal ibn umayya ta tsoho ne gajiyayye ya tsufa ba shi da mai masa aiki a gida ba mai masa abinci ba mai masa kaza ba mai masa kaza ya manzan Allah kana ganin ba za ka yi mana alfarma ba ni dai in zauna in ci gaba da yi masa hidima kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke hukunci annabi ya ce ki je ki ci gaba da yi masa hidima na gida amma kada ya yadda ya kusance ki kusanta ta aure abinci ki dafa masa ruwa ki kai masa ban hidima ki masa amma kada alakar aure ta shiga tsakanin ku ka san mata sai su ce ab innahu wallahi ma bihi haraka ila shay tace ko baka faɗa haka ba ma daman shi bai da wata harka daman tsoho ne baya iya komai ma daman kafin ta tafi sai ta ce wallahi ya rasulullahi ma zala yabki منذ kana min amrihi ma kana ila yawmi hadha bayan an dan mata alfarmar da za ta tafi sai ta tsaya take shaya manzo Allah kaga mutumin nan mijin nan nawa wallahi tun da aka yi wannan hukunci yau kwana arba'in da wani abu bai gushe ba kuka yake ta kullum ya wayi gari ya kwana kuka ya wayi gari ya kwana kuka aikin kenan kullum kuka yake manzo Allah dai bai ce mata komai ba tana tsammanin za a ce to je kishi an yafe masa ina annabi ya rabu da ita kurum kabu dan malik ya ce sai wasu daga cikin yan uwana da iyalaina sai suka ce mun ka koma kai ma ka je wurin manzon Allah ka nemi izini dangane da matarka kan a dan bar maka ita mana kamar yadda aka ba wa abokinka dama matarsa ta ci gaba da yi masa hidima kabu ya ce tab wallahi ba zan je ba na sani ma kalin ya ji ma ya ce in sake ta bayan yanzu ma na dan na dan samu dan abin nan ya ce ni yaro ne matashi da sauran jini na da sauran karfi na zan haƙura a iya wannan hukuncin kawai kabu ya ce kwana goma ne cir ina cin wannan yanayi marar daɗi har sai da kwana hamsin ta cika cif cif wanzan Allah dai ya hana ya ce a daina kula mu ce wata rana na tafi sallah masallacin annabi da asuba shi kokarin ka abu duk da haka din bai daina zuwa sallah ba kullum zai je sallah kuma zai dan raba ya je ce ya rasulullah ina kwana ba haka ake faɗa ba ina kwana ya ce wata rana dai na yi sallah asuba yi cikatan kwana hamsin na ce to yau dai hamsin ta cika bari mu gani ko za a dan samu wani sauki ya ce na dai dawo har sai da na dawo na hau kan gida sama beni haka ina zaune ina cikin halin nan da Allah ya faɗa wa zaqat alaihimul ardu bima rahubat ƙasa ta yi musu kunci duk faɗinta raina ya kuntata ji nake ni kamar ma ba ba a madina nake ba yace sai na jiyo sautin wani mutum yana ƙara akan wani dutse da ake ce da shi jabal sal a madina wannan jabal sal a yanzu a madina yana nan a hanyar sultana kabarin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wani wuri da ake ce da shi sultana can gefen hanyar da za ta kai ka wato uhud to akwai wannan dutsen yana can ta bangaren hagun in kana tafiya Uhud Jabalus Salah yace sai na jiyo wani mutum malam yana daga sauti yana ya Ka'ab bin Malik abshir da wannan safiya da wannan asuba yana kan dutse fa yana albishirin ka Ka'ab dan Malik yace sai na kasa kunne na naji nace a a yace ina jin ana cewa albishir din nan sai na kafa goshina a ƙasa rib sai na yi sujjada sujudu shukuri ya ce daga nan na san cewa lalle buɗi ya zo yau tun da na ji ana albishir sabai ba sa wasa dama in sun gaya maka haka ne ya ce Allah ya yadda kuma an karɓi tuban da kuka yi ƙin zuwa yakin tabukan nan da kuka yi tuban da kuka yi to yanzu Allah ya karɓa wannan kwana hamsin ɗin sun isa ya ce ai bai tsaya ko ina ba sai je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karasa gurin manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ya je ya yi godiya saboda tuban da Allah ya karba a gare su ya ce sai ga mutane sun zo malam jama'a jama'a ana musu jaje ana musu albishir mutum talatin arba'in hamsin layi ake yi barkan ku fa sannu waɗannan mutanen fa da da suka ƙi kula su to daman nasi ne ya ce su kula su to yanzu kuma an ce su kula su suka zo kai sannun ku fa Allah ya taimake ku da an bar ku a cikin wannan hali har iya duwa kun shiga uku yace mutane suka zo yi bashiruna na yace ni kuma ta bangare na ashe ashe akwai wasu mutane guda biyu ko kuma akwai waɗanda suka tafi don su yi mun albishir wani ma abin hawa ya hau doki ya hau da gudu suna sauri wai za su je su ritsa na su yi mun albishir ya ce yayin da wannan mutumin ya zo wurina wanda zai mu albishir dinnan sai na gane shine na jiyo muryarsa akan dutse yana yana cewa albishir gari ne kabu ya ce wallahi saboda jin daɗi da farin ciki kayan jikina na cire na ɗauka na bashi ya zare kayan jikinsa ya ce ga sunan a matsayin tukwici dangane da albishir dinnan da kai mu ya ce wallahi a lokacin bin mallaki komai ba ma in ban da wannan kayan su kaɗai ne nake da su amma na haƙura zai nemi na iyalinsa ya rataya kenan ya nemi aro a gurin sauran sahabbai falabistuhuma ya karba aran kaya ya daura ya cire nasa ya bayar mutane sun zo wajensa a wurin annabi suna ta yi masa ainihin jaji suna suna suna suna ta musu murna Allah ya karbi tubansa haka kuma waɗannan abokanan nasa su ma ana ta zuwa gida ko ba ka bane ana ta musu jaji ana ta musu murna yace ga manzon Allah a masallaci sallallahu alaihi sallama ga mutane sun zo sun kewaye shi ina cikin wannan yanayi sai talha ibn ubaidullahi ya tashi ya miƙe yana sauri kafin na zo gurin manzon Allah ya miƙa hannunsa ya tafki hannuna ya yi musafaha da ni yana cewa ina maka murna ya ce wannan abin da ɗalha ibn ubaidullah ya ya burge ni saboda ana zaune ne a masallaci mutane sun kewaye manzon Allah wanda ya tashi daga gaban annabi ya miƙo ya zo ya taro ni shine ɗalha ibn ubaidullah ya ce wallahi ba wanda ya taso ya mun wannan abu in ba ɗalha ba shi yasa ya ce har abada ba zan taɓa manta da ɗalha ibn ubaidullahi ba dan ni na san abin da ya mun yafi na kowa kuma wala an san hali ɗalha ba zan taɓa manta wannan mutunci da ɗalha ya mun ba kawu ya ce sai gani na ƙarso wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce assalamu alaika ya rasulullah yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai ga fuskar manzan Allah tana kyalkyali tana walwala tana sakin fuska wato fuskar tana cikin yanayi wato na jin daɗi ya buru wacuhu min surur sai annabi ya ce da shi wa alaikum salam abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuka yace albishirinka da wannan rana ita ce tafi kowace rana alkhairi a gare ka tun ranar da mahaifiyarka ta haife ka babu rana da tafi wannan Allah ya taimake ka kabo annabi da kansa yake gaya masa haka to bari ka ji halin dan adam kabu abin da ya fara cewa manzon Allah bayan annabi ya mai wannan albishir sai kabu ya ce amin indika ya rasulullah amin indillah wannan afuwa din da gafara ya manzo Allah daga gare ka ne ko daga wajen Allah ne kaga dan adam ko Allah sarki manzo Allah yana da hakuri sai ce kala la bal min indillah annabi cewa daga wajen Allah ne ba shikenan ba daga Allah ne saboda shi ma ma'mur ne ai wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ya ce daga wajen Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana murmushi fuskar sa yadda ka san wani bangare ne na wata daren haske sabai suka ce muna gane haka in annabi yana cikin farin ciki sai kabu ya ce sai ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ina shaida maka yau yau wannan rana ta farin ciki tubana tubana ga Allah duk dukiyar da na mallaka a duniya ga baki daya na zare na bayar da su ga Allah kawai komi ma da na mallaka duka kawai na bawa Allah na bawa Allah sai manzo Allah ce a yayi yawa amsik alayka ba'da malika ka dauki dai rabi ka ba da rabi fahuwa khairun laka shi yafi alheri gare ka sai kabu ya ce to shikenan na rike dan rabona da yake khaibar kawai na rike shi ya isa sai kabu yake cewa ya manzan Allah ina shaida maka gaskiya ce da na faɗa gaskiya ce da na faɗa ita ta kubutar da ni yau kuma na ji daɗin gaskiyar nan to ina shaida maka daga yau a duk duniya ƙarya dai na daina yinta alƙawari daga yau ƙarya dai tunda na yi gaskiyar nan ta kubutar da ni to na daina yin ƙarya a rayuwata insha Allah ta'ala ba zan sake yin ƙarya ba kabu ya ce tab ai kuwa bayan wannan alƙawari da na yi na ce na daina yin ƙarya a rayuwata ko ya ce ni ban ga mutumin da Allah ya jarrabe shi ya ta jefa shi a tarko da zai yi karya iri na ba na shiga jarrabawa sai a jefa ni cikin abin da kuma dole sai na yi karya amma wallahi ba zan yi karyar ba ina tuna alkawarin da na yi wa Allah cewa ba zan yi ba ku rinka daukan darasi jama'a a cikin irin wannan abubuwan da suke faruwa akan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ya jarrabe ni da kyakkyawan jarrabawa wallahi ban taba yin ƙarya da gangan ba tun da nake a rayuwata har yau kuma ina fatan wa inni la arju an yahfazani Allah fi ma baqitu ina fatan Allah ya tsare ni a cikin abin da isaura to shine Allah ya saukar da ayar Allah ya yafe masa da kuma sauran sahabbai baki daya to jama'a wannan shine a takaice kissa da take gargashin wannan aya Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito a cikin sahihin su wa ala salatati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم تسي الله كم يجي أقبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سي الله ce ya ku waɗanda kai imani kun ji labarin gaskiya ko to ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya duk abin da za ka yi a rayuwar kamalan ka yi kokari ka zama tare da masu gaskiya masu tafsiri suke cewa wa kunu ma'a sadiqina ana nufin wa kunu ma'a abi bakarin wa umar radiyallahu anhuma ku yi kokari ku zamanto aqida ku tana tare da abubakar da umar Allah kara musu yadda ku yi aiki irin nasu ibn jurayr yace wa kunu ma al muhajirin ku zamanto tare da al muhajirun cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama um, saboda fadan Allah lil fuqara al muhajirin alladhina usiru har izuwa karshen ayar da Allah ce ulaika humu as-sadiqun ya kwanda imani ku zamanto kuna tare da masu gaskiya ku ji tsoron Allah saboda gaskiya bata halatta ba ai ƙarya ba ta halatta ba gaskiya ce ta halatta innal kadhiba la yasluhu fi jiddin wala hazan ba a yin ƙarya ko da gaske ko da wasa ba a yin ƙarya malamai suka ce ko da yaronka ne ɗanka bai halatta kai masa alkawari na ƙarya ba kai masa alkawarin da ba za ka cika masa ba daga baya zai zo yana cewa gaskiya babanmu makareci ne to ku daina yin ƙarya kuma ku daina alaka da makaryata ku yi kokari ku kasance tare da masu gaskiya wanda Allah ya faɗa a cikin hadisi wala yazalu rajulu yasduqu wa yata'ahadu sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa dayan ku bai zai gushe ba yana yin gaskiya kuma ya saba da aikata gaskiya din har sai an rubuta shi a wajen Allah za a rubuta shi cewa shi siddiq ne shi mai gaskiya ne so duk yanda za ka yi kai dan uwana kada kai karya a rayuwarka ka kyautata mu'amala ka zama mai gaskiya Allah ya kubutar da mu ya azuta mu da aikata gaskiya na'am ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا maƙula fankal ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح na'am إن الله لا يضيع أجر المحسنين
Allah ya ce ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al-a'rabi bai kamata ba bai dace ba wannan hani ne wannan aya din hani ce zahiruha khabar wa ma'anaha nahi daidai take da kamar yadda Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'dhu rasulullah bai kamata ba ga mutanen madina wa man haulahum min al-a'rabi da kuma wanda suke kewayen madina din cikin mutanen ƙauye irin su muzaina da su juhaina da su ashja'u da su aslamu wannan duk su ne maƙotan madina da su ghifar su ne wa man haulahum min al-arabi an yatakallafu an rasulillah idan annabi zai je yaƙi su ƙibinsa yaƙi shine an yatakallafu an rasulillah su makale su kibin annabi yaƙi wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi kuma kada wato su so rawukansu ko su kansu sama da annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma sama da abokantakan annabi sallallahu alaihi wasallama da taimaka masa da jihadi a tare da shi ay la yarghabu bi anfusihim an yusibahum min ash-shada'id kada su so rawukansu wai dan kada musifa ko tsanani ko kunci ya same su sai su zaɓi su makale su bar manzon Allah a cikin mashakka ta tafiya da mashakka ta yaƙi kasi wannan zalika bi annahum la yusibuhum wannan ya kasance ba abin da zai same su a cikin tafiyar su zama na ishirwa wala nasabun ko gajiya wala makhmasatun ko kuma yunwa zama'un aqashun nasabun ta'abun makhmasatun maja'atun ko ɗaya daga cikin waɗannan ba zai same su ba fi sabilillahi saboda Allah duk mana wanda ya same su ɗaya daga cikin waɗannan in ya same su saboda Allah wala ya fauna mawti'an ya ghaidul kuffar ko kuma su taka wani bigiri shine mawti bigiri wanda zai bakanta wa kafirai kalmar ya ghaidul kuffar mana zuwa wurin zai sa kafirai su ji bakin ciki da bacin rai wala yanaluna min aduwin nailan kuma la yusibuna min aduhim qatlan babu wani yaƙi da za su je su kashe abokanan gabansu ko kuma su ribace abokanan gabansu ko su samu ganima illa kutiba lahum bihi amalun salih duk waɗannan abubuwa da aka irgo muku ko yunwa ko gajiya da za ta same su ko tafiya da za su je su yi wurin da za yi bakanta wa kafirai duk abin da suka yi wannan Allah zai sa a rubuta musu lada ne na aiki mai kyau inna Allah la yudhi'u ajal muhsinin lalle Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa kenan bayin Allah mu'mine na kwarai kada ku ce za ku kyamaci bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaki ko kuma a yanzu da ba a yaki kada ku ce ba za ku bi sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama saboda akwai wahala ku kyamace ta alhali kuma ku bar abin da annabi ya zo muku da shi ku watsar da shi duk yunwa idan ta same ku duk ishirwa in ya same ku duk talauci in ya same ku dukkan tsorata da firgici in ya same ku ko kuma duk wani abu da za ku je ku yi tsakaninku da abokanan gaban ku wallahi Allah zai sa a rubuta muku ladari babu hasara akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa kutiba lahum bi amalun salih kuma ana muku albishir Allah baya tozarta aikin duk masu kyautatawa shi sa manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin Bukhari yace man ikhbarat qadamahu fi sabilillah duk wanda diddigen sa suka yi kura diddige na kafafuwansa suka yi kura fi sabilillah saboda Allah harramahum Allahu ala nar duk wanda ya tafiya da kafa ko jihadi ko karantarwa ko gurin karatu ya je ko wurin aikin alheri ya je har kafarsa ta yi kura saboda Allah to wannan kafa Allah ya yi alkawarin ba zai kona ta ba kaga aikin alheri riba ne aikin alheri dacewa ne ina fata ana fahimta aina to sai kuma ya ce wala yunfiquna ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما عم ما كانوا يعملون كرر الآية ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون Allah ya ci gaba da cewa wala yunfiquna nafaqatan babu ciyarwa da za su ciyar fi sabilillahi saboda Allah wannan saghiratan wala kabiratan karamar ciyarwa ne ko babbar ciyarwa ko da kuwa dan abin da za su ciyar din bai kai a faɗa ba bai kai ya kawo ba wala ya wadiyan babu wani kwari da za su ƙetara a lokacin da suke tafiya jihadi ko kuma lokacin da wato suke dawowa illa kutiba lahum face sai Allah ya rubuta musu lada a wannan taku da suke yi atharahum wa khutahum liyajziyahumullahu saboda shi Allah din yayi musu sakayya ahsana ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wannan yana nuna mana duk wanda ya aiki na kwarai to insha Allah ta'ala Allah zai ninninka masa aikin da yi shi sa riwaya ta zo a riwayar imamu muslim hadisin muslim kitabul imara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda abi mas'ud al-ansari ya rawaito wani mutum ne ya zo da taguwarsa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa mata linzami ya ɗaure ta sai ya ce ya manzo Allah ga wannan na bada ita fi sabilillahi saboda Allah manzo Allah ce laka biha yawmal qiyamati sab'umi'ati naqa kullaha maktuma an baka a maimakon wannan taguwa kwaya ɗaya da ka bayar to ranar tashi alƙiyama za a baka guda 700 kwaya ɗaya bayar ba amma za a bashi guda 700 irin wacce bayar kaga wannan shine liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun to kaga wannan ya mafi ninkin alhasanatu bi ashri amsaliha din dukkan wani kyakkyawan aiki ana ninka wa mutum lada sau goma to wannan ya mafi goma ko da ke dama Allah ya faɗa a wani annabi ya faɗa a wani wurin ila atafin kasira zuwa ninki ninki mai tarin yawa jama'a duk wanda ya bawa Allah zai je tarar da ninki ninki ninki ba ninkin abin da ya ba ubangiji jama'a duk wanda ya yi wa Allah ruwa zai yi da na sani ranar tashin alkiyama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ma min yawmin babu wani rana kuma babu wani yini kullum sai mala'iku guda biyu sun yi addu'a ɗaya yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya ubangiji muna addu'a duk wanda yake ciyarwa yake bayarwa saboda Allah ya Allah ka ninninka masa abin da yake bayarwa ko dibino ne ka ɗauka ka ba wani saboda Allah wannan mala'ikun suna maka addu'a Allah in ninninka maka abin da ka bayar wa a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda yake rikewa marowaci baya bayarwa ya Allah ka ɗora masa asara addu'a suke duk wani zumbulu marowaci Allah ya jibga masa asara to kuma yana ne yana faruwa a aikace za ku rinka gani za ga wasu wallahi haka kawai sai ga Allah ɗora musu bala'i a yi tunani a yi tunani a kasa ganewa akwai wani abin da suka yi wa Allah ba mamaki ba sa ba da hakkin Allah ba mamaki ba ya ba da zakka yau gobara gobe barayi jibiyan fashi gata m419 citta hadarin tireloli masoro ba ka ake cewa ba gobe jibi gata citta masoro ko masoro kuma lalacewan kaya ko kwastam su rike kayan mutum ya kasa gane wai mai yi wa Allah ne watakila marowaci ne kai baka yi wa Allah komai a cikin miliyoyin kudin da ubangiji Allah ya baka masallatai nawa ka gina tsakaninka da Allah ka ji da kyau ka kalle ni da kyau cikin abin da Allah ya hore maka na arziki ka yi wa kanka da kanka hisabi da lissafi tsakaninka da Allah alhaji me kake da shi wanda yau za ka yi tuciya da shi a gaban Allah a kiyama gidajenka kadarori guda nawa ka mallaka motocin da kake hawa na miliyan nawa nawa kake hawa abinda iyalanka da 'ya'yanka suka mallaka kadarori ba za su irgu ba amma ka taba zuwa ka gina wa Allah ɗaki ɗaya ka je wani ƙauye ka tarar da mutanen ƙauye suna sallah a cikin bukka ko suna sallah a gindin bishiya ka sai musu fili ka gina musu masallaci amma ga gidanka nan da ka gina wasu ɗakunan majoratin ɗakunan gidanka aljanu ke kwana a ciki ba mutane a ciki ga gidanka nan tafka tafkan ɗakuna falo falo ba za a iya irgawa ba amma mahaifiyar kama idan ta zo a guest house kake ajiye ta ba ta isa ka ajiye ta a gidanka ba saboda matanka ba sa bari kai ba a ajiye baki a gidanka kowaye ma sai dai guest house wannan manyan gida da ka gina babban gida da ka gina mai amfanin sa alfahari duk inda kuga wani raf keken gida ƙato iya ganinka kaga mutum yayi wani gida iya ganinka amma daga shi sai matarsa a cikin gidan duka duka yayansa ba su wuce uku ko hudu ba biyu suna amerika ɗaya yana ingila ɗaya kuma gashi nan yanzu yana junior secondary school to sauran ɗakunan wa yake zama a ciki alfahari ne wani babban mai kuɗi yake game ya ce akaram kalla ai yanzu an waye ai wahala ma ta sama an kusa a daina wannan manyan manyan gida yanzu gidan turawa ake yi mutum kawai yana gidan iyayen da zai ishe shi da shi da matansa da 'ya'yansa ne amma mutum ya zo yanzu akwai wanda gidansa fa shi kadai daga shi sai matarsa ya ninka masallacin nan sau uku ba wai nan masallacin ba harabar masallacin nan ka duba girman nan Allah akwai wanda ya ce a gidansa sai ya shekara biyar bai je wani wurin ba malam me zake da wannan gidan duniya ba na lahira ba me zake da shi a gidan naka duk girman ɗakin naka gado ɗaya ne ma gado biyu kai yayin da za ka kwanta bai wuce teburin nan ba ba ƙaramin ƙato ne zai cika wannan teburin ba wallahi ku yi wa addinin Allah aiki dan ku shiga layin li yajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun ga azumi nan ya tinkaro ku sai bunan shinkafa ku raba talakawa Allah ya muku albarka ku sai yadiddika ku yayyanka ku ba mabukata ku sayi katan-katan na madara ku ba wa talakawa su rinka sahur da buɗe baki da shi ku sayo buhunan dabino ku kai masallatai a rinka ɗiba ana raba mutane suna buɗe baki da shi ku sayo katan-katan na taliya kuna ba wa mutane mabukata suna ɗan yin sahur da shi don su samu ɗan abin da za su ɗan jefa a baka kuna da wannan damar amma ba za ku yi ba ku shi sa in Allah ya tashi ɗoro maka asara ba wani limamin da ya sai dakatar maka da ita wallahi malam sai mutum ya shiga cikin masifa sai ya fara dan kewayawa a karan kallon a gaji a lafiya kalau kokarin da ake da Allah ya saka muku da alkhairi wallahi Allah ya dan jarrabe mu da yar masifu ne haka abubuwan suna ta abin gaya mutane su taimaka mana da addu'a da ko masallacin baya zuwa ko masallacin baya zuwa amma yanzu tun da masifa ta same shi ya san akwai talakawa masu zuwa sallah yanzu suna da amfani sai mai addu'a ya kamata mu ji tsoron Allah mu kyautata alakar mu da ubangiji ko wannan hadisin kadai bai ishe ka ban tsoro ba mala'ika yana addu'a yana ce Allah ka dora wa duk marowaci hasara je ku ga yadda ake aikin alheri mala yanzu musamman da azumin nan da zai zo wallahi wata rana a masallacin manzon Allah a Madina muna ɗalibai muna zuwa mu zauna haka a cikin harami muna ɗan karatu kafin magariba to ana zuwa duk masallacin annabi gaba ɗaya shimfiɗe shi yake miliyan nawa yake ɗauka miliyoyi yake ɗauka ba miliyan ɗaya ba miliyoyi amma sai an shimfiɗe shi gaba ɗaya da leda duk kafet din sai an shimfiɗe shi ba inda za ka samu face an yi shimfiɗa ana raba mutane dibino madara da biredi a waje kuma gaba ɗaya harabar masallacin nan mafi rinjayenta an shimfiɗe ta ka ci shinkafa ka ci kaji ka ci tufa ka sha lemu ka sha madara shi yasa da lokacin muna can a ƙoshe muke wallahi ƙwarai da gaske ai da kun ganni lokacin ina karatu a madina idan na zo hutu yadda kuka ga wani wallahi wani balarabe ne ya zo a ƙoshin yatsa tare da kaga karas haka take ja ba mu da matsala amma muna durowa najeriya ba mala da ta fara tumurmusan mu sai ga mutum yadda kasan daga kabari ya fito in ka je umra abokananka na karatu a ce ya sha marir baka da lafiya ce to ai mu yanzu a hakan a koshe muke a gida ai Najeriya amma Najeriya ai gidan washin maza kenan ai duk wanda ya zo ya zauna a ƙasar nan ai ya goge habba ana magana wahala dai alhamdulillah mun gode wa Allah da ita so jama'a taimaka masu hali ku rinka taimakawa na sha faɗa na maimaita masu kuɗin nan namu malam su suke zuwa suke cika wannan sufurar inda ake shimfiɗa ana ba da dibino sadaka ai muna ganin su ga miliyoniya malam ya je ya zauna ya miƙa hannu a bayi sadakan dibino amma zai dawo ƙasarsa a masallacin unguwarsu bai iya sayan kwano dibino kwanan dibino naira ɗari uku kwaya ɗaya ko ɗari hudu ya bayar alimamu su ya ce a raba mutane su buɗe baki da shi wallahi bai zai iya ba muna ganin sa a arfa da su muke bin layi muna karɓan ruwan sanyi wallahi shine ai wani yake yake gaya wani yake gwaba masa yace alhaji yanzu wannan fa abin da waɗannan mutanen suke kai fa ko kai kaɗai da kuɗinka da dalolin da ka zo da sunan gurin za ka iya yin wannan sufurar anan inda mutanenmu suka iya kashe kuɗi kashe dala zai je sayo matarsa a warwaro na zinari da azurfa zai je sayo matarsa sarƙa zai je sayo matarsa leshi mai tsada zai je sai agogo na dubu ɗari bakwai da hamsin zai je je sai takalma na dubu kaza zai je sai wani kaya wani zanin gado na kaza a nan suka fi kwarewa da kashe kuɗi ya je ya kashe wannan kuɗin kuma ya dawo ya je masallacin harami ya zauna ya bi layin sadaka ana ba shi dibino yana karba ya zai wuce haji haji dibino dibino tamur tamur yana karba wallahi mala muna faɗin wannan ne mun kalubalance ku me yasa waɗannan larabawan abin da suke yi ku bara ku yi ba akwai wasu yara da muka yi hira da su yara ne kanana wallahi malam marayu ne ashe wai babansu ne talaka ne uban babansu ne kafin ya mutu yake yin wannan shimfidar kamar kowane gida ko kowane mutane sun san inda suke shimfida su duk shekara babansu yana daga wancan sahun zuwa ƙarshen nan shi yake shimfiɗawa duk dibinan da za a ci duk madarar da za a sha duk biredin da za a bayar to babansu yake kawo to sai uban ya mutu to sai suka ce su kuma ba za su bar wannan aiki alheri da babansu yake yi ba tunda su ake kawowa tun suna yara ana koya musu yan ƙananan yara laraba suke bi suna ba mutane dibino wallahi da gudu yaro balarabe zai zo ya rungume kai na rike da kai dan Allah zo mu je shimfiɗa mu ka ci abinci dan Allah zo mu je ka ci abinci in kun gama ci sai balarabe ya zana cewa dan Allah gobe za ku dawo don Allah za ku dawo gobe don Allah ku dawo gobe wallahi nake ga mu su baka kuma su ce gobe dan Allah ka dawo malam har yau har gobe ana yin wannan a Makka da Madina a masallatan nan na harami wani wurin ma dan abun nan ake bayarwa dan kudi ake bayarwa amma an fi cika gaskiya wanda ake bada kudi ka san alhazai mutum guzurin sai ya dan yi brok sai ji idan ka je bayan abin nan sai dan zaro riyal 20 20 50 50 sai dan jajjefa ya jajjefa sai kowa ya soke gobe ba sai an kira su ba kafin la'asar tana yi zaga an cika wurin ka duba ya baka kudi dan ka zo ka ci ya samu ladan nan da manzon Allah yake faɗa man fattara sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi yana da ladan mai azumi to yaran nan ce mun suke wallahi asusu suke malam asusu irin bankin yaran nan shi suke yi shekara guda dan abin da suka samu sai su jefa dan abin da suka samu sai su jefa idan ramadan ta zo sai su fasa sai su tara kudin kullum sai su je su siyo robar dibino kwaya ɗaya kwaya biyu da dan biredi haka sai su zo suna yin wannan sufarar ubansu yana kwance a kabari su suna wannan aiki alheri yana samun lada yanzu muna da mutum mai kuɗi wallahi mai kuɗi dai sai ya ciyar da masallacin nan tun daga farkon ramadan har ƙarshe gaba ɗaya mutanen nan gurin wallahi ba wani abu ne wallahi bai ma san da shi ba menene a ciki ya kai ka dafa buhun shinkafa buhu biyar ne kullum a nan wallahi bai kai ba wallahi ba mu iya cinye buhu biyar ba a nan Allah ba ba ya ce yahudawa buhu biyar nan mutum na zai ciwo kaji dan uwa ya ce ya ce ciwuwa zai wallahi to to barin tsaya buhu biyar dan kar a rage muku ko to wani abu ne ko buhu goma za a bayar dan ka ba da goma sau talatin menene ba wani abu bane ba to amma ba a yi ku duba fa masallatanmu yanzu da azumi dibino za a zo kwano ɗaya ne za a zo ana ɗan bi sahu sahu na sahu uku yana yana yana yi wa mai raba dibino sigina dibino ba wallahi yana masu gina kai maza ka dawo balantana lemo kuma lemo lemon naira ɗari da hamsin ɗari da ashirin dozin dai da za a yanka maka a yanka kama shi biyu mutum nawa za ka bayar yanzu dan Allah ba za mu iya sayan buhun lemo naira dubu hudu dubu biyar mutum ɗaya ba zai iya sayan kullum buhun lemo ya zo ya yanka ba mutane a nan ba amma mutane zukatan ba kyau amma ina gaya muku saboda mun gini akan rowa wani ka je ka ga abin da yake ci a gidansa wallahi da shi da matarsa da 'yan 'ya'yansa abin da suke ci a gidansa ya isa ya ciyar da masallacin unguwarsu gaba daya amma ya yi dai tattare ya ci da shi da matarsa da 'ya'yansa kawai Allah mu ji tsoron Allah ina gaya mana wannan saboda mafi rinjayen ku matasa ne yanzu nan gaba wasu za su yi kuɗi a cikin ku wasu za su yi mulki wasu za su yi sarauta wasu Allah zai rufa musu asiri ku taimaki Allah ku taimaki addinin Allah Allah ya taimaka muku in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Allah ya azurta mu da aikata mai kyau na'am mala wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون
Abdullahi bin Abbas Allah ƙara masa yadda yake cewa yayin da Allah madaukin sarki ya ambaci aibin munafukai a yakin tabuka manzo Allah ya kasance a ɗabi'arsa yana aika rundunar yaƙi ya tura su tafi yaƙi to sai ya zamanto su musulmi a lokacin kowa sai ya fito don su tafi yaƙin in sun tafi kuma tunda saraya ne sai su bar annabi sallallahu alaihi wasallam a gida shi kadai sai yara da sauransu to shine Allah madaukin sarki ya saukar da doka cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai dace muminai in sun zo fita yaƙi su rinka fita ga baki ɗayansu ba su tafi su bar manzan Allah shi shi kadai a'a bai kamata ba haka ko da yake wasu malaman suna cewa ayar ba tana magana ne akan jihadi ba tana magana ne akan fita neman wato ilimi kada ku fita ga baki ɗayanku a'a wasu tafi wasu bar wasu wasu su tafi su nemo wasu kuma su zauna a gida su waɗanda suka nemo su zo su karantar da waɗanda suke zaune a gida saboda masu zaman gidan su ma suna da amfanin da za su yi to Allah ya ce falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa kalmar falaula tana nufin fahalla fahalla kharaja ila al-ghazwi min kulli qabila ga wanda suka ce ghazw din kenan ina ma da an samu wasu jama'a daga cikin kowace kabila za su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kuma su zauna wasu zauna tare da manzon Allah wasu kuma su fita liyatafaqahu fi din su je su nemo ilimi su fahimci addini ya ta'allamu alqur'ana was sunana wal fara'id wal ahkam su koyo ilimin qur'ani su koyo sunna su koyo hukunce hukunce da sauransu idan sun koyo su su karantar ko kuma ka ce shi ma mafi sauki ku masu fita yaƙi ku fita yaƙi ku kuma sauran ku zauna tare da manzan Allah ku koyi Qur'ani ku koyi sunna ku koyi hadisi ku koyi hukunce hukunce idan yan uwanku da suka tafi yaƙi din nan suka dawo sai ku koya musu abin da ku kuka koya daga gurin manzon Allah idan kuka tafi ga baki ɗayan ku idan Allah ya saukar da aya manzon Allah a wasu wa zai yi bayani to tunda dukan ku ba kwanan kaga bai kamata ku fita gaba ɗaya yaƙi ba kenan duka kun fahimce ni yawa to wannan shine abin da ayar take nufi kamar yadda da yawan malamai suka faɗa cewa ba wai ana nufin kada ku tafi yaƙi ba ana nufin wato ba ana nufin yaƙi ne ba mutlaƙan haka a ana nufin yaƙi da karatu ku zauna ku yi karatu a gida wasu sun ku su fita yaƙi wasu su nemi ilimi to waɗanda suka je yaƙi idan suka dawo masu ilimi wanda suka samu karatun sai su koya musu karatun liyatafaqahu fi dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim ka gani dan su yi wa mutanen su gargadi su fadakar da su idza raja'u ilayhim idan suka dawo daga yakin in suka dawo tunda su sun tafi sun shagalci da yaki ba su samu ilimi ba to wanda suke zaune a gidan sun samu ilimi sai su me sai su karantar da su la'allahum yahzarun dan su kiyaye abin da ba su sani ba na sabon Allah tabaraka wa ta'ala to kuma wannan aya din jama'a tana nuna mana muhimmancin a samu wasu su nemi ilimi wasu kuma su kasance sun shagaltu da wani abu kusa ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya nufe shi da alheri to insha Allah ta'ala sai ga ya fahimtar da shi addini hadisin bukhari da muslim wanda ya fahimci addini ya gane to kaga zai samu nasara insha Allah ta'ala a cikin tafiyarsa sai Allah ya ce mai kuma يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم ولكسد السادة مكمل سورة الدنيا.
في الله na'am واعلموا أن الله مع المتقين sai Allah ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku na kafirai an umarci mumine da su yaƙi al-aqrab fal aqrab ilaihim fid dari wan nasabi wanda suke dangi na kusa da kusa da su ainihin wato da dangantaka su fara ya ƙasa tukunna kamar yadda aka ce idan ka zo wa'azi ka fara da na gida to haka kuma idan kun zo yaƙin ma ku fara buge na gida tukuna kamar irin su bani quraiza da banu nadir da mutanen khaibar da sauransu wal yajidu fikum ghilza su samu kunci daga gare ku wa'lamu ku sani anna Allah ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da muttaqina masu takawa masu tsoron Allah duk wanda ya ji tsoron Allah Allah yana tare da shi kaga ko burin bawa ya zama yana tare da Allah to sai Allah ya ce me kuma وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
Allah yake cewa wa idza ma unzilat suratun yayin da duk aka saukar da wata sura faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana daga cikin su akwai masu cewa kai a cikin ku waye wannan sura ta ƙara masa imani Imam Ibn Kathir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yake cewa wannan aya dalili ne ƙarara da ke nuna ashe imani yana ƙaruwa kenan ayyukum zadatu hadhihi imana kamar yadda wata ayar Allah ke cewa liyazdadu imanan ma imani wata ayar liyazdada wa yazdada alladhina amanu imana ashe imani yana karuwa sabanin yan bid'a da suke cewa imani a sandare yake baya karuwa fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun kaga waɗanda suka yi imani to ayoyi dai da surori da ake saukarwa suna ƙara musu imani yaqinan wa tasdiqa da yaqini da gaskatawa wa hum yastabshirun kuma suna masu bushara da farin ciki da saukar alqur'ani amma wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma waɗanda a zukatansu akwai rashin lafiya shakkun wa nifaqun akwai shakka akwai nifaqa fazadathum rijisan ila rijisihim sai waɗannan surori ko ayoyi da ake saukarwa sai su ƙara musu kafirci zuwa ga kafircinsu rijisan ila rijisihim ai kufran ila kufrihim kenan kafirci akan kafircinsu abun mamaki a saukar da aya ta ƙara wasu imani wasu kuma su daɗa kafircewa su daɗa ankara su daɗa shiga daji subhanallah saboda duk lokacin da aka saukar da sura sai sun ƙaryata ta to ko in sun ƙaryata ta kaga sa fada cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala wa matu wa hum kafiruna suna masu mutuwa suna kafirai masu ƙetare dokokin Allah tabaraka wa ta'ala to sai ce mai kuma أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
Allah ya ci gaba da yi musu wa'azi a wala ya rauna yanzu su waɗannan ba sa gani a kira'ar Hamza da Yaqub a wala ta rauna bitta ala ah, khitabin lil mu'minin kenan ko kuma khitabin mu'minin ana magana wa mu'minai kenan yanzu su ba sa gani cewa annahum yuftanun ana jarraban su fi kulli amin duk shekara sai Allah ya kawo muku jarrabawa ba ku lura ko ba ka ganewa marratan aw marrataini sau ɗaya ko sau biyu Allah ya ɗora muku ciwuka ku ta gamuwa da cututtuka da yaƙuƙuka a yi ta kashe ku a yi ta halakar da ku amma ba kwa fahimta ba kwa ganewa ga fari ga kuncin rayuwa ga ƙarancin albashi ga rashin abinci ga tsorata ga firgici ga rashin aikin yi ga annoba ga azzaluman shugabanni ga sace-sace a saci mota a saci keke a saci babur a saci takalmi a masallaci a sace ma wayarka a masallaci kana sallah saboda lalacewa wannan al'umma wai wani ya zo yana yin sallah ya makara Allahu akbar sai ya sa wayarsa a gabansa ashe da barayin waya ba su gama kewaya ba ya suka ce bari mu zo mu tiya shi sallah su biyu suka zo suka jona suka jona sai suka tura shi gaba suka tura shi gaba sai suka tsaya daidai wayan ba su biyu bane ba Au. ya yi ruku'i ya yi sujada ɗaya daga cikin su sai sa hannu ya ɗauke wayar sai ya tafiyarsa ya bar mutum ɗaya yana bin sa sallah wani ma ya zo makare ya joya ya jona sai bayan ya idar da sallah bai yi tasbihi ba sai ya juya zai dan waya sai gaba waya sai ya ce a ina waya ta sai shi ɗayan sai ya ce a me waya ce ya dauka ya tafi da ita ana sallah abu na kwallo lissa ne ta wuri ya ce ai waya ta ce ya ce subhanallah ashe dan uwansa ne barawan waya bahaushe musulmi ko musulli ga sunan dai ibtila'at ba wanda ya sai cikin ku ya zo ya ajiye mashin ɗansa ya bashi bai kule shi ba ba tafsiri ka zo ba ko tilawa ka zo keke ba za a bar maka ba takalmi duk ga sunan kun daddora kana zaune kana jin tsoron na kusa da kai watakila bara wani wannan wani irin bala'i ne wannan